hmm to bismillah hmm shine ko ayi alladhina amanu in tujibu ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره نعم يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني إن تبيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم به يردوكم ما يأمركونكم به cikin abin da suke umarta ku da shi yardukum ala aqabikum za su juyar da ku akan digadiyanku ilal kufuri zuwa kafirci mana cinku nasurukun shine mai taimakonku wa huwa khairun nasirin shine fiyayyen masu taimako faɗi uhu dunahum don haka ku bi shi shi Allah shi za ku bi dunahum ba su munafakai ba saboda wannan ita wannan ayar da muka karanta yanzu ta sauka ne lokacin da su wato abin da ya faru a cikin sha'anin uhudu ya faru don haka shi abdullahi bin ubayyin bin salul sai ringa faɗa ga waɗanda suke raunana ku tafi a tafi da su gurin abu sufiyana su je su ɗauki alkawari wayar da shi su ƙulla alkawari da shi ba ya ce shi annabi ba ne haka abu shi shi ɗan ubayyi ya ringa faɗa da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da wannan aya na'am subhanallah
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا بالله ما لم ينزل من سلطان ومأواهم النار وبئس نصر الظالمين sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu za mu jefa ar-ru'ba razani fi qulubil ladina kafaru a zuciyoyin wa'annan wanda suka kafirce wa Allah shine ce bi sukunil ayn ru'ba kenan ar-ru'ba wa dammiha ko kuma kace ar-ru'ba shine ce al-khawf razani wa qad azmu ba'da irta halihim min uhudin ala al-audi wa istisal al-muslimina faru'ibu wa lam yarji'u saboda bayan an yi gama uhudu su kafare sun juya sun yi hanyar maka to a kan hanya sai suka dinga tunanin ko su dawo ne ma abinda suka yi wa sahabbai idan su dawo ya zama su zo su ƙara sahabbai sai suka dinga tunanin haka to a daidai wannan lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi kira ga sahabbansa ko za a bi su to shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar cewa da sannu za mu jefa razani a zuciyoyin wa'annan wanda suka kafirce wa Allah sai Allah jefa musu razani kuwa ba su iya dawowa ba yake nan sai suka harta kuma suka yi hanyar maka saboda daman ya faɗa a cikin hadisi sahihi shugaba sallallahu alaihi wasallam yana faɗan abubuwan da ubangiji ya keɓance shi da shi daga ciki yake cewa nusrutu birrubi masirata shaharin shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taimake ni da razani tafiyar wata guda ma'ana duk inda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta in akwai wasu kafirai in ya rage kamar saura wata daya to Allah zai jefa musu razani shine Allah yake cewa bi ashdima asharaku saboda sababin kafircewarsu da ubangiji shine bi ma ashraku billahi ma lan yunzil bihi subhana abinda ubangiji bai saukar da wata hujja akan bauta masa ba wa huwa al-asnam sune gumaka wa ma awahumun nar makomasu wuta wa bisa masu zalimina tur da makoman azzalimai sune kafirai ita wuta wannan makoma ta su wuta wannan tirta wannan abu ta munanta na'am
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون na'am
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
na'am Ba- a lokacin da sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama suka dawo daga uhudu to wasu daga ciki sai suka dinga cewa to a'a wai me ya faru ne bayan ubangiji ya yi mana alkawarin yin nasara a harshen shugaba sallallahu alaihi wasallama to kuma me ya same mu ne har aka ce an yi rinjaye a kanmu gashi an kashe har mutum kusan saba'in mutum saba'in a cikinmu banda wayanda aka yi wa raunuka to sai wannan ayat ta sauka ubangiji yake cewa la- walaƙar sadaka kuma allahu wa'adahu ai haƙiƙa ubangiji ya gaskata muku alƙawarinsa alkawarin da Allah ya yi muku na nasara ubangiji ya gaskata muku wannan alkawarin istahsunahum a yayin da kuke karkashe su su kafirai shine taqtulunahum kuke karkashe su bi iznihi ai bi iradatihi da nufin ubangiji tunda a tashin farko da aka zo uhudu ai su kafiran artawa su sai da gudu suka fitar da tudu saboda sun ga shirin da ba taba ganinsa ba shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ibi mutum hamsin ya dora su akan wannan dutse inda ake cewa jabal rumat ya shugabantar da abdullahi bin jubairin a kansu ya ce ko mun yi nasara ko ban yi nasara ba kada ku sauko saboda haka to daga cikin kafarai dakarunsu ma'ana wanda suke akan dawakai to akwai Khalid bin Walid yana daga cikin wanda yake jan jagorancin wanda suke kan abun hawa saboda haka idan ya taho da zugarsa ta kafare a wannan lokacin su wa'annan na kan na kan na kan du- na kan dutsen sai su mai da su da kibiyoyi tunda kaga yanzu mutumin da yake sama kai kuma kake ƙasa ai duk ta inda ka biyo zai ganka ashe kafirin yanzu da suke yaƙi ta ta ta sama ashe ba su suka fito da wannan ba su ma satar dabara suka yi shi sa muka ce duk wani ilimin yaƙi ne ilimin komai daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama to saboda haka to shine Allah ya ce hatta idza fashiltum ai jabuntum anil itali har sai yayin da kuka yi rauni wa tanaza'atum kuka yi sabani ikhtalaftum fil amri ai amrun nabi sallallahu alaihi wasallama kuka yi sabani a cikin umarnin shugaba sallallahu alaihi wasallama bil matami fi safhil jabal lirami fa qala ba'dukum nadhhabu faqad nasara ashabuna wa ba'dukum la la nukhalifu amrun nabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo suna kan dutsen nan sai suka dinga sabani tsakaninsu wannan suke cewa to ai ga can an kora kafaran sun gudu ai an gaba yakin saboda kuma so kan fara tattara ganima su kuma wasu daga ciki suna cewa suna cewa a'a ku tuna ai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba kada mu sauka su wa'ancan su kuma sai sai ke ganin ai kamar umarnin cewa in ana cikin yaƙi ne ai an gama yaƙin shine yace har sai yayin da kuka yi rauni kuka kuka yi saɓani a cikin umarnin shugaba sallallahu alaihi wasallama wa asaitum amrahu ya zama kun saba al'amarinsa umarnin da- da yi fataraktumul markaza li dalabal ganimati ya zama sai kuka bar wajen da shugaba ya ajiye ku domin iban ganima saboda haka daga ciki su wayannan kusan mutum arba'in daga cikin sai suka sako da kan dutsen nan sakkowar da suka yi Khalid bin Walid sai ya gano su daman ga Khalidu a wajen maimana ga ikramatu wajen maisara ta su kafaran aikan ka ce Khalid kawai sai zago ta bayan dutsen nan farko ta kan su yan rumatu din suka fara tukunna kan ka ce mu wannan gabaki din sai suka yi shahada shine yace min ba'd ma arakumullahu ma tuhibbuna bayan ab- ubangiji ya nuna muku abin da kuke so minan nasar na nasara Allah ya ce minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai wanda yake nufin ganima ganima yake yake so ya samu shine ad-dunya din fatarakal markaza lil ganimati sai ya bar wajen da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi domin iban ganima wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin kuma akwai wanda yake nufin lahira ma'ana yake nufin lamarin Allah ba wai shi ba ganima yake nufi ba a wannan lokacin fasabata bihi ya tabbata a nan wajen da shugaba ya ajiye shi hatta kutila har sai da ya zama an same su da kisa ka abdullahi bin jubairin kama abdullahi bin jubairin wa ashabihi da jama'arsa sun masarafakun anhum sannan ubangiji ya juyar da ku gabarinsu liyabtaliyakum domin ya jarrabe ku ay liyamtahilakum sai zaharul mukhlis min gairihi ya zama wanda yake mai kyautata imaninsa ya zama ya bayyana daga waninsa walaƙar afa anku to haƙiƙa ubangiji yi muku rangwami yi muku afawa martakaftumuhu abin da kuka yi shi na wannan saba umarni na shugaba da kuka yi wallahu Allah zu fadlin alal mu'minina Allah ma'abucin fadala ne alal mu'minina akan mu'minai bil afawi ta hanyar yin afuwa na'am
إذ تسعدون ولا تنهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Allah ya ce uskuru ku tuna iz tusiduna yayin da ku shara a guje ai tubiduna fil ardi haribina kuka shara da gudu a ƙasa haribina kuna masu guduwa wala talwuna ba kwa juyowa ala ahadin akan wani kuka fita da gudu wa rasul yad'ukum a halin kuma ga shugaba sallallahu alaihi wasallam yad'ukum yana kiranku fi ukhrakum a bayanku ga shugaba a bayanku ku kuma gashi kun fita da gudu ai min wara'ikun ta bayanku ya ƙulu shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa ilayya ibadallah ilayya ibadallah ilayya ibadallah ku tonan ya bayan Allah ana rasulullahi ana rasulullahi ni ma'aikin Allah ne haka manzon Allah yake ta faɗa man yakuru falahul janna duk wanda ya jiyo aljanna ta waje ba a gare shi man yakuru falahul janna ilayya ya ilayya ilayya ibadallah ana rasulullah haka shugaba ya dinga ya dinga faɗa su kuma sun shara da kudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi Allah abin tsoro mala fajazakum gamma fa asabakum ai fajazakum gamman sai ubangiji ya saka muku gamman da wata damuwa shine bakin ciki bil hazimati ta hanyar karai yaki bi gammin ai bi sababi gammikum lir rasuli saboda sababin wato abin da kuka yi na sa damuwa ga janibin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil mukhalafati ta hanyar saba umanninsa wakila wasu malaman tafsiri kuma suka ce alba'u ita ba bi ma'ana ala anan ta zo da ma'anar ala ne tunda ka san yawancin su huruful ma'ani wasu su suna maiwa shashi to shine a tafsiri na biyu sai zama fa asabakum gamman bi gammin in aka dauki ita ba din a matsayin ala ubangiji sai saka muku da bakin ciki bi gammin akan wani bakin cikin ai mudafan ai abin rubantawa ala gammi fautil ganimati absa damuwarku ta faucin ganima da ta yi kun nufin ku ebi ganima kuma ubai kuma ganima ta wuce ba ku samu ba ku cin mata ba likai la tahzanu dan kada ku damu muta'alliqun bi afa ai wala qad afa an kun hakika ubangiji yayi muku rangwami likai la tahzanu dan kar ku damu alama fatakun absa abin da ya tsere muku min ganimati na ganima wala ma asabakum ko kuma abin da ya same ku min alqatali na kisa wal hazimati da kuma karayen yaƙi wallahu Allah khabirun bima ta'amaluna masani ne shine mai cikakken sani bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa na'am ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر من شيء وإن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
na'am nan da ubin- da ubangiji tabaraka wa ta'ala yace istisqiduna wala tuluna ala wala tuluna ala adun wa rasul ya daqukum a yayin da suka shara a guje ya zama ba su jiyo akan wani ba alhalin ga shugaba yana kiran su shine yace a ƙauye wato a wannan lokacin sai da ya ta kai ba waɗanda suke tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama in banda mutum goma sha biyu ga kafirai kuma su su dubu uku kuma nan janabin mai alfarma suka nufo daga cikinsu an ce akwai talhati bin ubaidillahi wanda shi ne kusan ana cewa ma rana gabaki ɗaya ta talhati ce saboda shi ne ya je ya kaye kariya da shugaba tsakanin harbin mashi da na kibiya a bayansa da hannunsa ya kai wajen saba'in saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallama wanda daga baya ma hannunsa shanye waye irin su sa'ad bin abi wa bin abi waqas a lokacin sai mutum kamar yadda zo cikin sahihi sai mu- wani sahabi ya zo zai wuce sai shugaba ya umarce shi da bakansa ya bawa sa'ad har saboda akwai wata daraja da sa'ad ya samu a wannan yaƙin har shugaba ya dinga cewa ina fansaka ina fansaka fidaka ali au kama qala alayhi salatu wassalam haka sai da na abubakar da umar su ma a wannan jijitar da ta samu sahabbai su ma suna tare da shugaba haka sai da na ali dan abu dalib shi ma yana tare da shugaba a cikin wannan halin kamar dai su su mutum goma sha biyu ne haka su malamai suka fara wanda suna tare da shugaba alaihi salatu wassalam asallama ran allah allah malam allah in tsoro ne malam yawwa shine ce summa anzala alaikum min ba'dal gammi sannan ubangiji sai ya saukan muku da amanatan aminci amnan aminci min ba adal gammi bayan wannan damuwar shine wannan bakin cikin badalon wata irin aminci Allah ya saukan musu nu'asan shine gangadi saboda Allah ya ba su nutsuwa kajin lamarin Allah ana cikin bacci kuma sai Allah ya sako musu gangadi shi kenan gashi fa ga kafirai wajen dubu uku da makamai kuma sahabbai kuma kowa kuma sai ya kishin gida shi kenan sai bacci kuma sai gingidi ka san gingidi wani zubin ma har ya fi bacci daɗi saboda haka sai Allah ya saukan musu gingidi dan nutsuwa amma malamai sun ce waɗanda suke da nufaka a cikin zuciyarsu su Allah bai sanya musu wannan gingadin ba su sai aka basu cikin razani suna tsoron kar a kashe su amma duk waɗanda suka zaɓaɓɓu wanda suke da ikhlasi akan addininsu sai Allah ya suka musu wata irin kuma nutsuwa sai sai kuma gangadi ana cikin yakin ai Allah shine mai lamari mala sanan zaka da fahimtar girman annabi yaki fa ake saboda ga annabi a ciki sai Allah ya suka musu da wani irin gangadi shine yazo cikin sahihul bukhari wannan abu dalha yake cewa gashiya nan nu'asu wani hani fi masafina yau ma'udin ya ce gyangyaɗi ya rufe mu a halin muna cikin sahu muna cikin yaƙi a ra an yi sahu fa za a yi yaƙi ya ce sai kuma sai gyangyaɗi ya zo mana faja ala sai fi ya suɗi min yadi wa ahudu ya ce takobi na ma har yana faɗuwa daga hannuna ina ɗaukansa ya ce yana daɗa faɗuwa kuma ina ɗaukansa wani daga cikin sabi ya ce wa kuntu min man taga shahun na afu ya ce nima ina daga cikin wanda ne wannan gyangyaɗin kuma sai ga gyangyaɗi kai ka san saboda a cikin aminci suke saboda ga aminin layi a tare da su ga amincin Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka san ko kare yakin da ta same su wannan wani lamari ne na Allah kuma Allah dan ya nuna girman annabi ya nuna kasitar manzon Allah saboda wannan saba umarnin da aka yi sai ga kuma abin da ya faru shi ne ce Allah ya ce ya ga sha ɗa'ifatin minkum yana rufe wasu jama'a daga cikinku wa humul mu'unyi nuna su ne muminai fakanu ya miduna da tatal jihafi wata suɗu suyufu minhum wa ɗa'ifatin ƙar ahammatuhum an fusuhum wasu kuma kuma wato kawunansu ne ya dame su ai hamalatu alal hammi wato kawunansu ita ta ɗauke su akan damuwa tsananin damuwa falara gabata lahum ba sa kwaɗayin komai illa na jato ha sai dai inda za su tsirar da kawunan nasu dunan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi falam yanamu wa humul munafiquna yazunnuna billahi zannan ghayra zannal haqq yazunnuna billahi gairar alhaq suna yin zato-zato ga ubangiji amma ba zato na gaskiya ba ma'ana mummunan zato zannal jahiliya aika zannal jahiliya ce irin zaton irin zato nau'in da suke in jahiliya har su ita ƙadu annan nabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda suke itiƙadin cewa janabi na sidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama an same shi da kuma koma zuwa ga Allah ko kisa tun da haka aka yayata a wannan lokacin ya kuluna aulayun saru ko kuma su yadda munafakai suka dinga yayatawa a cikin yakin cewa ba za a samu nasara ba ya kuluna suna cewa hallana min al'amri min shay'in shin akwai wani abu na wani lamari na nasara a tare da mu ƙul ka gaya musu ya rasulallah innal amra shi dukkanin hakikanin lamari kullahu gabaki ɗayansa lillahi na Allah ne shine yace bin nasabi sai ya zama innal amra kullahu lillahi awar rafa'i ko kuma ai masa rufa'a mubtada'un sai ya zama innal amra hakikan lamari wa kaga al'amr sunan inna kulluhu lillahi shine labarin inna kenan kaga wani mubtada da labarin kuma shine labarin inna in aka in aka masa rufa kulluhu lillahi ayil qada'u lahu ay dukkanin hukunci na Allah ne ya fa'alu ma yasha'u yana aikata yadda yaso yufuna fi anfusihim su wayannan munafikai suna boyewa a cikin wakawunan su ma la yubduna laka abinda ba sa bayyanawa gare ka yaquluna suna cewa laukana lana min al'amur shay'un da a ce akwai wani abu gare mu min al'amur na za'i maƙutun na haguna da ba a kashe mu a nan wajen ba ai laukana al'afiyaru ilaina lam na haruji da a ce zaɓi a gurinmu ne muna da zaɓi da ban fito ba haka munafakai suke fita falam nukutal don haka da ba a kashe mu ba walakin uhurjina karhan sai dai an fito da mu ne karhan akan dole haka su munafikai suka dinga yayatawa kul ka gaya musu law kuntum fi biyutikum da a ce kun kasance a cikin gidajenku wa fikum man kataba Allahu alaihi alqatala a cikin ku kuma akwai wanda ubangiji ya tabbatar masa da kisa to labarazal ladina kutaba alaihimul qatalu da wa'annan da ubangiji ya hukunta musu kisan labara da yace da sai sun fito ila ihim zuwa makwancansu ai ihim inda za a kayar da su fayuktalu kuma a kashe su walan yamjihim uduhum dan haka in Allah ya wajabta musu kisan ai zaman su ba zai tsiratar da su ba li'anna qada'uhu ta'ala ka'inun la mahalata domin abin da ubangiji ya hukunta mai tabbatuwa ne babu mai kore wannan waliyabtali Allahu ma fi sudurikum ubangiji kuma ya aikata abin da yayi ne ma'ana ubangiji ya hukunta abin da ya faru a Uhudu liyabtali Allahu ma fi sudurikum domin Allah ya fito shine ya jarrabi ma fi sudurukun abin da yake cikin ƙirajenku min al-ikhlasi na tsarkace wato kyakkyawar tsarkacewa da ikhlasi tsakaninsu da addininsu wanda faƙi da kuma nifaka wal mai ma fi qulubikum domin kuma ya ware abin da yake cikin zuciyoyinku ya tace shi wallahu Allah alimun bi zati sudur masani ne da abin da yake cikin ƙiraza bima fil qulubi da abin da yake cikin zuciyoyi la yakhfa alayhi shay'un wani abu baya kuyarwa Allah wa inna ma yabtali dal da ubangiji yana yin jarraba ne li yazhara lin nas wato domin ya bayyanar ga mutane na'am muje innal ladina innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم Allah ya ce haƙiƙa wa'annan da suka juya suka juya minkun daga cikinku anal itali gabarin yaƙi yau matakal jama'ani yayin da wa'annan jama'a biyu suka haɗu musulmai da kuma kafirai bi uhudin a uhud uhumul muslimuna sune muslimuna ya zama sun juya da baya illa isna ashara rajulan sai ko mutum goma sha biyu su sayyidina abubakar da umar da sayyidina ali da talhat bin ubaidillah da sa'ad bin abi waqas sai mutum goma sha biyu su kadai ne ya zama sun shaura tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce inna mastazallahum ash-shaytanu dahir da shi ɗaya ne ya raurawar da su ma'ana ya zamar da su bi wasu wasakihi da rudinsa bi ba'ad ma kasabu saboda shashin abin da suka tsururuta suka aikata min zunubi na zunubi huwa mukhalafata amrin nabi sallallahu alaihi wasallama shine saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama da su wa'anda aka ajiye akan dutsen nan aka ajiye su aka ce kada su sako kuma to ya zai kaddara ubangiji Allah kuma ya nufa kuma suka sako shi ne ce walakar afallahu anhum haƙiƙa ubangiji ya yace musu Allah ya yi musu rangwame shi ne yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari wani mutum daga cikin mutanen iraki sai ya zo nan harami sai ga abdullahi bin umara to sai yake so ya taɓa sahabbai musamman sidna usman Allah ya ƙara masa yadda sai yake cewa ibnu umara ai sayyidina usmanu bai halarci badar ba sannan sayyidina usmanu ya ce wai bai halarci bai'a bai'atul rudwani ba wanda aka yi hudaybiya kuma sai ya ce ai sayyidina usmanu daga cikin waɗanda suka gudu a uhudu nan ma sai faɗi sayyidina usmanu ya ce hadda sayyidina usmanu ya dawo ya jiyo sun yi hanyar madina haka sai ya dariya shine sai ibn umar sai ya kirawo shi sai yake cewa kai da kake cewa sayyidina usmanu bai halarci bai'a bai'atul ruwan da aka hudaybiya ba to ai a wannan ranar da a ce akwai wani wanda ya kai sayyidina usmanu karfin rai yace da shi shugaba zai tura mata shi fa aikin manzon Allah ya tafi manzon Allah ya tura shi cikin kafirai ya je ya sanar da cewa shugaba ya zo ne ba don yaƙi ba an zo ne domin yin umara shi fa aka tura da ya je kuma har suka ce in zai umara ga shi ne umara ya ce shi ba zai ba shi dan aikin annabi ne sannan kuma a wajen bai'atul ruwanu manzon Allah ya yi masa niyaba da kansa manzon Allah ya ɗauko hannunsa ya ɗora akan ɗaya hannun yace hazihi yadu usmana yace wannan hannun usmani ne to kaga ai gwanda ma yanzu a mazala ya nuna hannunsa ya ce wannan hannun usmani hannun usmani ne ina darajar da ta kai wannan sai ce kuma da kake cewa bai halarci badar ba ai abin da yasa bai halarci badar ba ya tsaya ne yana yin jinyar yar shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya daru qayya saboda batta da lafiya ya tsaya yana kula da ita abin da ya hana shi yin badar kenan shi ma ku- ya- shi ma kuma a badar din shugaba ya ɗauki takobi ya yi aiki da takobinsa yana ibance shi cikin aikin shi yasa hayyo a cikin ahalu badarin ana sa sayyidina usmanu gashi bai halarta ba mala Allah ba shine mai fadala ba sai ba kai bai ce kayi sai mi yace kuma da kace a uhudu ya jiyo da baya to Allah ya ce wa laqad afa anhum Allah ya yafe musu to shike kai kuma dan baka yafe musu ba sai mi Allah ya ce musu rangwami sai mi yace je ka da wannan Allah shine mai komai mala yawa inna Allah haqiqa Allah gafurun mai gafara ne lil mu'minina ga mu'minai halimun kuma mai sanni ne la ya'jalu 'ala al-usati Allah baya yin garaje akan masu saku yawa wannan duk wato zai da nuna ma kasaitar annabi wannan duk Allah yana faɗan abin da ya wakana da shugaba ne a nan Uhud kuma kaga duk abin da aka yi su waɗannan mutum hamsin ɗin abin da suka yi kaga Allah zancen yake Allah zancen yake saboda damun ana taɓa shugaba duk abin da ya tako janabi na sai na rasulullah to za ga Allah baya bari sai ya tsarkake wannan janabin sallallahu alaihi wasallama mu je
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani la takunu kal ladzina kafaru kada ku zamo kamar waɗannan da suka kafirce wa Allah ayyul munafiqin su ne munafikai kan ku zamo kamar su wa qalu li ikhwanihim suka faɗa ga ɗan uwansu idza darabu ay safaru fil arabi idan suka yi tafiya a cikin ƙasa famatu suka mutu aukanu guzzan ko kuma sun yi tafiya suna halin mayaka jam'u gazin fa kutulu sai aka kashe kashe su sai su faɗa gare su su ce laukanu inda na ai da a ce suna gurinmu ma matu da ba su mutu ba wa ma kutulu kuma ba a- ba a kashe su ba Allah ya ce la taqulu ka qaulihim kada ku dinga faɗin irin faɗin su ku dinga cewa ai gashi dan ai mun gaya musu to wannan zancen munafukai ne li yaj'al Allah zalika du zalika hasratan fi qulubihim domin ai a ƙarshen lamari ubangiji zai sanya wannan ya zamo hasara fi qulubihim a cikin zuciyoyinsu wallahu yuhyi wa yumitu Allah shine yake rayarwa shine yake kashewa fala yamna'u annal maut qu'udun saboda haka su munafikai da suke cewa wanda aka karkashe su aida suna gurin su da basu mutu ba to ai shi zaman baya hana mutuwa yanzu ina munafika babu su tun sun mutu saboda haka ita mutuwa wato it- i- ita mutuwa shi- da yadda shi yake faɗa al- wal mautu la tadurru man qad sa'ida yawwa bal hiya rahatun liman kadara shada wanda ya zamo ya samu sa'ada yana da imani da Allah da manzon Allah ai mutuwa ba ta cutar da shi abin i ya zama babu imani amma in dai kana da imani da Allah kana da imani da shugaba sallallahu alaihi wasallama to ah yaushe zaka damu akan mutuwa baka ji abin da Kubaybi yake faɗa ba ne sahabin shugaba sallallahu alaihi wasallama lokacin da Quraysh kama shi za su kashe shi yace walastu qubalihi na uqtalu musliman ala jambin ala ayi jambin kana lillahi masra'i yace ni ban damu ba har in dai muna mutu ina musulmi yace wallahi ban damu ba cikin kowane irin hali mutuwa ta zo don haka ko a wani hali ko a jirgin sama ko a gida ko a asibiti in dai ka mutu musulmi shikenan an samu nasara yasa Allah samu mutu muna musulmi Allah samu je wa Allah muna da cikakken imani to in dai ka je wa Allah da cikakken imani to kowane hali ma ka mutu duk ba abin damuwa bane amma rashin ba imani shine matsala kowa ina ka mutu in dai ba imani ina to kuma ba amfani yawa amma ko kasar anna ka mutu in dai ka tafi da imani da Allah da manzo Allah shikenan kana mutuwa aljanna ce za ka su munafikai da za su dinga wannan surutun a to a ba sai in da ka sa gaba bane Allah ya makantar da zuciyarsu nam katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa nam wallahu Allah basirin bima ta'amaluna aw bima ya'maluna Allah ne mai gani ne da abin da suke kuke aikatawa ko suke aikatawa sai jazikum bi kuma zai saka muku da shi na'am wa in qutiltum wala in qutiltum wala in قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله wallahi idan aka kashe ku a cikin ɗaukaka addinin Allah ayul jihadi aw mutum ko kuma kuka mutu bidan milmimi shine mutum wa kasariha aw mittum daga mimma ta ya mutu sai ya zama mutum ko kuma mata ya mutu waya matu sai ya zama mutum ai ko kuma kuka mutu ai a takumul mautu fihi mutuwa ta zo muku la magfiratun minallahi yace gafara ce ai minallahi daga Allah li dhunubikum gafarar zunubanku wa rahmatin minhu lakum lakum ga kuma jin kai daga gare shi gare ku rahamar ubangiji ala zalika akan wannan wa huwa shi khairun ita gafarar Allah da rahamar ubangiji shi ya fa alkhairi mimma tajma'una daga abin da kuke tarawa min duniya na duniya na'am wala in mittum aw qutiltum la ila Allah tuhsharun wala in mittum idan kuka mutu au qutultum ko aka kashe ku fi jihadi a cikin jihadin ɗaukaka Allah au gairihi ko waninsa ko a wani hali ma kuka mutu la ilallahi tusharuna izuwa dai ga Allah za a tattara ku fil akhirati a lahira fa yujabikum Allah kuma zai saka muku in dai ka mutu dai gurin Allah dai zaka tafi zaka je ka tarar da Allah shi yasa kawai ka yi kokari ka yi tanadin wannan doguwar tafiyar da take gabanka shi kuma ka sani akan abin da ka mutu to da wannan abin kake tashi kamar yadda hadisi ya zo na ashabu sunan shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuhsharu rajulu ala ma mata alayhi shi mutum alkiyama ana tashin sa ne akan abin da ya mutu a kansa da abin da ka mutu da shi kake tashi shi yasa ka yi kokari ka saba wa zuciyarka da gabanka da ban Allah idan ka mutu da shi zaka tashi yadda ka dai ma misali yadda za ka samu da za ka je asibiti wanda ake musu anesthesia wannan allura nan da take ɗauke baccin mutum mutum wadda take sa mutum bacci a maka operation wani in ya zo farkawa sai an likitoci sun daddanne shi wani za ga da zagi yake farkawa saboda daman ya saba da yin zagin wani kuma wanda ya saba da karatun alkur'ani sai ga ya farka da karatun alkur'ani saboda a lokacin wannan allura ta ɗauke masa hissinsa hankalinsa ya tafi wani kuma sai ga ya tashi yana ta maganganu wani kaga ya tashi da zikiri to irin wani kaga ya tashi yana ta turanci wani kuma yana ta karatu to abin da ake so zuciyarka ta saba da Allah ta saba da annabi to da abin da ka saba da shi ka mutu a kansa to da wannan abin kake tashi shi yasa ake so in an ga alamun mutuwa a tare da mutum ake matalqinin la ilaha illallah kamar yadda zuwa cikin hadisin ina tan hadisin muslim ne yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah manzo Allah yake cewa ku dinga laqanawa wanda suka zo aka ga alamun mutuwa a cikin ku dinga musalkin la ilaha illallah shi yasa an ga mutum bashi da lafiya ba taruwa za a yi taimaka kuka ba a'a la ilaha illallah la ilaha illallah shi za a yi a gabansa kuma malamai suka ce kar a ce ce ne la ilaha illallah ai tai don zuciyar ta kama an ce wani ma ko kallon ka yi to shi ke to zuciya ta karba to idan ya mutu da ita to da ita zai tashi shi sa mu yi kokari mu saba da aikin alkhairi yawa mu saba wa da zuciyar mu soyar manzon Allah zuciyar ce ta ambatan annabi kaga lokacin da zaka tashi a alkiyama sai zuciyarka ta tashi tana begen annabi zuciyarka zai tashi tana shokin annabi saboda kowa ana tashin sa da abin da ya mutu a kansa yushar rajul ala ma mata alaihi haka manzon Allah ya faɗa Allah ya samu dace na'am
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين na'am ka san shi kamar yadda muka faɗa muka ce shi mutum ana tashi yana in ya mutu yana tashi ne da abin da ya mutu a kansa a yayin mutuwa ba abin da ake bukata a wannan lokacin in ba Allah ba in ba la ilaha illallah ba a wannan lokacin ko wasu karatuttuka na wasu kununu ba za su shagala da shi ba ko wani hukunci ko yin a'a a wannan lokacin kawai la ilaha illallah ake bukata a yayin da rai ya zo gargara ko menene ajiye shi ake ko menene a lokacin la ilaha illallah kadai ake bukata kamar da sanda abu dalibin ya zo zai koma zuwa ga Allah ba shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo gurinsa ba yake cewa ya anyi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi kalma ɗaya nake so ka faɗa baffana ita ce la ilaha illallah in kafa ma hujja da ita a gaban Allah la ilaha illallah kawai nake so ka faɗa saboda ka ya'ya an watsi da su ba maganar ya'ya ba maganar kowa sai Allah kawai shi san ta la ilaha illallah musaba da la ilaha illallah na'am fa bima rahmatin min Allah saboda rahama ne daga ubangiji gare ka ya rasulullah linta lahum katti ka ko kai yanzu a gidanka kana tare jama'a ka ne kai shi shirya duk yadda za a yi lamari ya tafi lafiya in aka samu wani mistak ɗaya yaya ba kai ta faɗa ba kenan to amma manzo Allah saboda shine nabiyur rahamati nabiyur rahati duk da haka sai ya zama ya tausasa wasu habbansa dubi abin abin kusan saboda wannan sahaba umannin a kashe zababbin sahabban manzon Allah mutum 70 daga ciki har da babban shugaba su sai da na Hamza su abdullahi bin amri bin harami baban jabiru da sauransu irin su mus'ab to shine Allah ya ce saboda rahamar Allah ne gare ka ya rasulullahi ka tausasa musu walau kun tafazzan da a ce ka zamo sayyi alhalki ma'ana dabi'a wadda take ba mai kamar mai kaushi mai kaushi galizal kalbi ko mai kaushi wajen zuciya lamfad da ka zamo haka lamfad domin hauleka da sun tarwatse da sun tarwatse daga janabi janabinka fa'afu anhum dan haka kai musu rangwami Allah yake ga manzon Allah kai musu rangwami saboda in ba a musu rangwami ba kuma sai a halaka afuwar manzon Allah saboda ita ce afuwar Allah sai Allah ya ce fa'afu anhum kai musu rangwami ya rasulullah wastaghfir lahum zunubahum ka nema musu gafarar zunubansu hatta a gafira lahum har ni ma kuma in gafarta musu sai manzon Allah ya gafarta maka sannan Allah ma zai gafarta ma dama ai ya kawo cikin suratul nisa'i walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadallaha tawwabar rahima da a ce da a cewa su al'umma za su zalunci kawunansu su ya zama sun yi zalunci sai suka zo wajen ka ya rasulallahi sai suka nemi gafarar Allah a nan wajen ka a nan wajen annabi a nan Allah ya ce za a nemi gafarar Allah fasta laha sai da ya ce ja'u ka su zo gurinka fasta laha su nemi gafarar Allah idan kuma sun nemi Allah ya gafarta musu wasu gafarar lahumar rasul sai manzo Allah ya fara nema musu gafarar kuma sannan lawajidallaha tawwabar rahima sannan Allah zai ka kutubin su ya musu jinƙan sai an zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama to shine Allah ya ce wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri sannan ka nemi shawararsu fil amri a cikin a cikin lamari ma'ana a cikin sha'aninka min al harbi na yaƙi ne wa gairihi da waninsa tadiyiban liqulubihim dan da da dawo zuciyoyinsu wala yus wala yustannabika domin kuma ai koyi da kai wa kana sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance kasiral mushawarati lahum mai yawan shawara ne da sahabbansa kaji sallallahu alaihi wasallama duk abin da kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah da shi to daman akan haka annabi yake yanzu nan ubangiji da yace shugaba ya nemi shawarar sahabbansa to in ka duba za ga duk ayyukan shugaba sallallahu alaihi wasallam za ga yana neman shawarar sahabbansa gashi shine a aqallul aqilina duk duniya ba da yafi shi hankali duk duniya ba mai hankalin manzon Allah idan ka ce annabi kana zancen darajar manzon Allah kamar hankalinsa ko iliminsa ko ko kuwarsa ko haƙurinsa idan za ka haɗa shi da halitta kamar akwai ne da babu to sai ga amma duk lamarin shugaba yana shawara da sahabbansa kaga a badar tun kafin a zo uhudu da aka fita badar ubangiji ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin ɗayan tawaga guda biyu ko ayarin Abu Sufyana ko wancan rundunar ta Qurayshawa me ya faru kaga manzo Allah akan hanya sai da ya nemi shawarar ansarawa na sahabbansa sai da ya nemi shawarar su kaga anan ma tun kafin a fito uhudun ma ai sai da manzo Allah ya nemi shawarar su to wannan shi ne domin ko malamai suka ce ita shawara a cikin shawara akwai abubuwa da yawa masu alheri a cikin shawara na farko suka ce duk wanda ka nemi shawararsa to akwai girmama shi a ciki shi yasa manzo aka umarci da nemi shawarar sahabbansa wannan wani karamci ne gare su duk wanda ka nemi shawararsa to yanzu in mutum ya zo ya nemi shawararka to ya girmama ka ne ya yarda cewa kai mutum ne ya yarda mai hankali ne kai sannan a cikin shawara da wuya mutum ya dinga yin shawara a cikin lamarinsa ya dinga samun matsala ya karanta duk abin da za ku yi ka samu masu hankali ka dinga neman shawara kana shawara da wuya mutum ya dinga fadawa matsala shi sa irin wannan ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam mu dinga koyi da su yana daga cikin amfanin karatun alkur'ani da karatun sunna duk abin da agin na aikin annabi mai koyi da shi yanzu wajen nan afuwar manzon Allah da Allah ya faɗa da jin kai gare shi mu dinga koyi da shi kamar yadda sai da Aisha ta faɗa a cikin hadisin Buhari suke cewa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallama li nafsihi illa an tunta haka hurmatullahi manzon Allah bai taɓa yin ukuba dan an taɓa zatin kansa ba sai dai an keta alfarmar Allah duk da gashi janabinsa wato taba alfarmarsa taba alfarmar Allah ne amma sai an in an tabo Allah anan ake ganin wato ake ganin jalala ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ma haka ake so ka zama idan an taba ka an cuce ka an ci mutuncinka to kai afwa inda za a ga zafinka idan an taba addinin Allah ko an taɓa wasu al'umma wasu musulmi nan za a ga zafinka amma ba kai ba kai ka halatta wa kanka duk abin da aka ci na mutuncinka aka zage ka aka taɓa ka ka tuna annabi ka tuna abin da ya faru a uhudu ka tuna faɗan Allah fa bima rahmatin min Allah lin talakum ka tuna wa'afu anhum in an taɓa ka an zo an ci mutuncinka an zage ka ka dinga murmushi kana dariya a can cikin baɗinin ka kuma kana ne kana ta istighfari ga Allah an ce wani bawan Allah haka yake duk sanda wani ya zo cin mutuncin sai zage sai koma yake ta istighfari da Allah yana mai wazini bi na ne mai wazini bi ma na ne daga cikin sufaye kuma akwai wanda nan shi ya taɓa gaya mana shi shi in ya ji an yi kamar shafin wata ɗaya ko biyu ko zamani mai tsayi bai ga wani ya zo ya ɗanci mutuncinsa ba sai ya ce ya ubangiji kada ka manta da ni Allah kada ka manta da ni in ya ji shi yana zo na lafiya to sai ya dinga tsoro ko lahira ta da rake ci anan wajen in ya ji an ɗan zungure shi an ɗan taɓa shi ko ya ji wani ciwo an ɗan taɓa shi sai ya dinga alhamdulillah alhamdulillah sai kuma ta godiyar Allah daga cikin su baya akwai masu yin haka ba sa so su ji su lafiya ɗin nan to ai ko wannan mun gani a gurin shehu mu shehu Aliyu Harabi lokacin da aka tashi babu komai aljihu jiki yana ciwo sai ka na cewa alhamdulillah yanzu na ji daɗi za ka je yana faɗa amma in ya ji shi shuru ɗin nan sai ga yana ta tabauri da Allah yana kai kuka kuma ga ubangiji to haka ake so kai ma in an taɓa ka kai afuwa inda za a ga zafinka in an taba Allah a nan ne kuma ba saurarawa ko an taɓo janabi na sai da na rasulullahi a nan ba a afuwa na'am fa'iza azamta idan kai aniya ka ɗau ɗarama ɗarama ɗamara ala'im ba'im ma turidu ba'adal mushawarati akan zartar da abin da kai nufi bayan yin shawara ba tawakkal alallahi to nan kuma ka dogara da Allah siqbihi ka aminta da ubangiji labil mushawarati ba wai da shawara ba in kai aniyar kuma abin da wato kai aniya akan wani lamari bayan ka yi shawara to ya zama ka dogara da Allah ba da shawara ba ya zama dai dogaran dai da Allah ne inna Allah haqiqa ubangiji yuhibbul mutawakkilina alaihi Allah san Allah yana son wanda suke dogaro a kansa shi kuma dogaro ga Allah ba shi ne abin a zuci yake ba kuma ka zo ka arhantar da kanka ko abin da ya kamata ka yi don ka shirya rayuwa ka kai watsi da wannan wannan ba shi ne dogaro da Allah ba don kaga a cikin hadisin buhari hadisin ibn abbas kaga ya kawo cewa mutanen yaman kanu ya hujjuna wala ya tazawwaduna mutanen yaman suna zuwa aikin hajji amma ba sa ruku guziri kawai sai su zo ba sa kayan dun ko sai ce ai mu masu dogaro ga Allah ne kuma in sun zo maka sai su koma kuma suna roƙon mutane wasu ai sun dogara da Allah ba sun to da guzuri ba shine Allah sai sai sokwa da alci wata zawwadu ku yi guzuri fa inna khayr zadi taqwa fiyayyen guzuri shine wato mutum ya samu abin da zai tsare kansa gabarin roƙo wanda zai kiyaye mutuncinsa saboda haka dogaro ga Allah rogar la ba ka arhantar da kanka ba shi dogaran a zuci yake amma ka fito ka yi kokarin yadda za ka shirya rayuwarka in kana kasuwanci ka kula da kasuwancinka in kana sha'anin harkar makaranta ka zartu akan harkar makaranta ruhinka kuma yana kan Allah da annabi ita zuciyar ka ta dubi komai in ba Allah da annabi ba amma kuma ka tafi shi musulunci ba wanda ya so da tsari irin musulunci komai musulunci ya tsara ma yadda za ka yi dada da rayuwarka dada da yadda za ka yi mu'amala da kanka yadda za ka yi mu'amala da iyayenka da matanka da abokanka da makotanka da wanda ba musulmi ba yadda ma za ka yi mu'amala da dabbobi sai da musulunci ya shirya ma yadda za ka yi ka nema abinci don ka tsare kanka gabar roƙo ka zama wayayye kar ka zama bigidaji yadda za ka ballazar da kanka ka jefa kanka cikin halaka kar ka zama haka duk musulunci ya nuna ma manzan Allah duk sai da nuna ma hanyar da za ka yi ta duniya wala ta lahira saboda haka yin haka ba shi ne dogaro ba shi dogaron a zuci yake yawwa shi ne kaga can ya zo cikin hadisi wato shugaban sallallahu alaihi yake cewa wasu mutane dubu saba'in za shiga aljanna daga cikin al'ummata babu hisabi shi ne ce su ne wa'annan wanda ba sa yin tawaida wala ya tatsayyaru na kuma ba sa yin canfi wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma su ne masu dogaro akan ubangijinsu sun dogara ga Allah to suna daga cikin wanda za su shiga aljanna babu hisabi alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد آمين الحمد لله آمين آمين آمين آمين آمين